من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari bayan hutun da aka je na sallah babba muna fatan dawo da muka yi Allah muna muwafaka da duk abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara yau muna watan sha tara ga watan zulhijja wanda ya daidai da mana shatar ga watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama dubu da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da talatin ga watan takwas miladiyar annabi isa alaihi salamu watan shekara ta dubu biyu da sha takwas saboda haka insha Allah za mu tashi a inda muka kwana mun kwana a kitabul hajj a cikin babin ba mu kai ƙarshen babin ba babun taqdil ha'idul manasika kullaha illa tawaba bi baiti ko to cikin shi ake ma'ana mai mai mai haila tana aikata dukkan ayyukan hajji gabaki ɗaya in ba da wani duk abin da ka sani manasiku su ne af'alul hajji ayyukan hajji tana aikata su dukka in ba dawabi da daki ba shi kadai da tumuna cikin wannan babin ne ba mu kai karshe ba sai lokaci don haka insha Allah za mu dora na'am حدثنا محمد بن هشام حدثنا اسماعيل عن ايوب عن حفصه قالت كنا نمنع عواتقنا أن يردنا فقدمنا فقدمت رأكل فنزلت صوب خالد محدثا أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قربتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستي عشرة غدوة وكانت أختي معه في ست غدوات قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على الوضع فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل أنا لهنا بعث إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج قال تلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين فلما قدمت أم حنية رضي الله عنها سألناها أو قالت سألناها فقالت وكان لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلا آت بأبي وقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قال نعم بأبي فقال لتخرج الأواتق لتخرج الأواتق سواد ركلها
لتخرج لتخرج الأواتق سواد ركلها أو العواتق وذوات القدور والخيول ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ويأكل الخيول المصلى وقلت على حائل فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وكذا وتشهد كذا وتشهد كذا
حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت kunna lamnau awatiqana wannan dogon hadisi wanda in an tuna hadisin nan ya taho a kitabul haidi hadisin nan ya taho أبواب العيدين الإمام البخاري يا ميميتاشي وانا ميميتشي كمان أكوني يا كاوشي كان أوراري دبان دبان أبواب العيدين الإمام البخاري يا كاوشي باب فتم ماتا ما سهيلا زوا إيدي يا كاوشي مغرب sannan kuma ya kawo shi a wajen hukun a a a a a cikin hukuncin haiba cikin hukuncin haila mai haila ta halarci idi na'am da haka imam bukhari yace qala al-imam bukhari rahimahullah haddathana muhammad ibn hisham yace muhammad ibn hisham ya zantar da mu qala yace haddathana isma'il yace isma'il ya zantar da mu shi kuma Ismailu ya ce, An ayyuba ya ji daga ayyubu, ayyubu Sufiyani, rahimahullah, an hafsa, shi kuma ya karɓo daga hafsa bintu sirin a tabi'iyyar jarida, tabi'iyya ce, ita ba sahabiya ba ce, amma ta ga sahabbai ita waton hafsa bintu sirin, ‘yan'uwan Muhammadu Musirina ce, ‘yan'uwan Muhammadu Musirina ce, tana daga cikin manya-manyan tabi'ai mata kuma masu yawan riwaya ita hafsatu bintu sirin to abinda take cewa kunna namna awatifana mun zamo muna hana awatikana yan matanmu awatiqa jam'u atiq atiq ko atika ma'ana macen da ta balaga amma ba ta aure ba to jam'u shine awatik sai a ce musu yan mata ko budurwai waɗanda sun girma sun isa aure auren ne dai ba su yi ba amma suna gidajen iyayensu ba gidajen mazajensu ba to wanda su ne awata to shi ne abin da take cewa kunna namnau awati kana mun zama muna hana awati kana yan matanmu ma'ana manya-manyan yan mata an yi rujina su fita zuwa idi kaga nan ba a faɗi su fita zuwa ina ba amma in an lura wata riwayar ta ce su fita zuwa idi can da ya kawo shi watan ababun idai ta kawo shi ababun idai aka ce ma'ana an yi hujjina watan su fita zuwa idi muna hana su fita zuwa idi to ana nan faƙadimat imra'atun sai ga wata mata ta taho a nan basra فنزلت قصر بني خلف سي تسوك قصر بني خلف قصر بني خلف وريد أنن بصرة أنن بصرة عند إتا غرنسو إتا حفصة بنت سيرين فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ita wannan matar bakuwa da aka yi sai ta zantar ta ba da labari cewa akwai wata ‘yan uwarta tana auren wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kaddaza ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sintai asharata gazwata yayi yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yaki daidai goma sha ita mijin wannan matar wadda hafsa ke bayani wata bakuwa ce aka yi ta sauka a nan kasur bani khalabin to ita wannan matar ke ba da labarin cewa mijinta yayi yaki ya fita yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su goma sha biyu wa kanat ukhti ma'ahu fi sitti ghazwatin ya uwattawa in ji wannan matar take cewa ya uwattawa matar ta shi kenan ta fita yaƙi tare da mijin nata cikin sha biyu to ta fita shidda duk tare da mijin nata kare kenan ta yi yaƙi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta fita yaƙi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau shida shi ne mana ƙalat abinda ta ce kunna nudawil kalma wani kuma alal marba kunna mun zama nudawil kalma muna magance waɗanda suka samu raunuka waɗanda suka samu raunuka wajen yaƙi muke musu magani wani kuma alal marda marasa lafiya kuma muke kula da jinyarsu marasa lafiya muke kula da jinyarsu فسألت أختي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم sai ya kuwata in ji ta wannan bakuwar take cewa waccan ya kuwata ta sai ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala tace هل ألا إذا بعث إن لم يكن لها جلباب ألا تخرجا ya rasulullahi yanzu ɗayan muna da laifi in ba ta fita zuwa idi ba illa bi kulli hajil babun dan ba ta da rigar da za su suturce ta gabaki ɗaya aka ce jilbabu ke ko kuma illa bi kulli hajil babun in ba ta da mayafin da za ta lulluba tun daga sama har ƙasa wanda zai lullube ta aka ce shi ne jilbabu wasu fassara shi ihmarun mayafi ne babba wanda za ta lulluɓa tun daga sama har ƙasa shi ne jilba ko kuma a'a riga ce isassa yalwatatta tun daga sama har ƙasa ita ce jilba to in ta zan ba ta da wannan uzuri ne na take fita zuwa ne tana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar eh hal ala ihdana shi ko akwai laifi ga ɗayan mu in ta ki fita zuwa idi saboda ba ta da jilba? Ala, sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ya amsa mata littun bisa sahibatu hamin jilbabiha, wal tashhadil khairu wa da'watul mu'minin. To saboda muhimmancin zuwa idin nan nata, sahibatuha kawarta, sahibatuha wadda take tare da ita litul bisha ta tufatar da ita ma'ana ta ara mata tufafin da za ta sa don ta fita. ma'ana ko ta kama ta aro ta'ara ta'ara ta tafi idi ita ma wata katta hana mata to haka aka ce litun bisha sahibatuha sahibatuha kawarta abukiyar zamanta wata wadda ta santa to ta'ara mata min jilbabi ha daga tufafinta in an ɗauke shi rigan ne babba ko kuma an ɗauke shi mayafin ne wanda za ta lullube jikinta gaba ɗaya ولتشهد الخير تهلرت الخير anan sai malamai suka ce an zo da lafazi wanda yake umumi ba sai idin ba kawai wanda shahadin khaira lafazi ne ammi ta halarci duk abin da yake alkhairi ne kaga zuwa kai da marar lafiya malamai suka ce alkhairi ne don haka in ba ta tufafin da za ta fita ƴan ta ara mata tufafin na kamala wanda za su ishe ta fita ta je ta dibo marar lafiya domin alkhairi sannan kuma ta halarci inda za a karantar da ita karantar kuma ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam duka malamai suka ce watan wannan yana daga cikin watan wata sharar khaira wa da'watul mu'minin kuma ta halarci addu'an musulmi inda musulmi za su haɗu su yi addu'a to ita ma ya zama ta halarci wannan wurin saboda falalar halarta falamma qadimat ummu adiya hafsat bint sirin tace to wannan baiwa Allah ta ba mu wannan labari abinda ɗan uwarta ta jiyo daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to da ummu adiya ta taho radiyallahu ta'ala anha ita kuma ummu adiya sahabiya ce in an tuna da hadisin ummu adiya ya sha mai rito musamman a cikin kitabul janaizi ita ce wannan da ta yi wanke diyar annabi sallallahu ta'ala sallam sai da zainab wadda manzo Allah sallallahu wadda ta ce mu ne muka wanke sai da zainab diyar annabi sallallahu sallam manzo Allah sallallahu ya ce in kun gama wankan ku sanar da ni da muka gama wankan sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya cire hikudinsa zaninsa da yake daure a kugunsa sai ya jeho mana to wannan da yake ci ummu abiya radiyallahu ta'ala anha to shine ummu abiya da ta taho basra radiyallahu ta'ala anha sa'alnaha sai mata suka tambaye ta kaga ya wuri da shakka sa'alnaha au qalat sa'alnaha sa'alnaha sai suka tambaye ta suka tambaye ummu abiya ko kuma a'a sa'alnaha muka tambaye ta ita hafsu bintu sirin da ita sauran mata sa'allah sai muka tambaye ta faƙalar sai ta ce wa kanat la tadhkuru rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam illa qalat bi abi tace ita al'ada ummu abiya ba za ta taba ambata annabi sallallahu alaihi ba sai ta ce bi abi da ta duk za ta ambata annabi sallallahu alaihi sai ta ce bi abi ma'ana na ba da rayuwar mahaifina san sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk maganar da ta shafi manzon Allah sai ta ce bi abi بأبي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا بأبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ma'ana na ba da rayuwar mahaifina kansa ga sai na rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to al'adar ta kenan illa qalat bi abi fa qulna sai muka ce asami'ti to kaji lafazin tambayar ai ka san an ce can an ce sa'alnaha aw sa'alnaha muka tambaye ta to me muka tambaye ta to ga lafazin tambayar asami'ti rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaqulu kaza wa kaza shin kin taɓa jin annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar kaza yana faɗar kaza kaga shi ma abin da aka tambaya ba a bayyana shi ba ma'ana hukuncin fitar mata idi ko kin taɓa ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam asali ita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu kaza wa kaza qalat na'am bi abi ita ce haka ne bi abi na ba da rayuwar mahaifina fansa ga sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to fa qala sai take fadi to ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace li takhruji al-awatiq zawatul khuduri aw al-awatiq wa zawatul khudur lallai ne awatiq dan mata waɗanda suke baligai ne iyaka aure ne ba su yi ba ba su je dakunan mazajen su ba to su fita zawatul khuduri waɗanda suke cikin haudace khudur jam'i ne na khidru khidru haudinci darbuka wani wata nau'i ne na kulle da koyo da sitra ga wata mata to wannan killan da suke yi na ko a ce darbuka ko haudinci da sauransu waɗanda suke ma'ana ɓoye ba ita suke ba da ke tawayo ma da halcul khidra khidrar laisati to irin wannan to shine kudur ma'abuta kudurin watan boyo ko kulle ba su fita ko ina lullube suke boye suke shishishi kaji lafazin farko awil awati wa zawatul hudur ko kuma awati yan mata wa zawatul hudur da ma'abuta kudurin boyo a cikin darbuka walƙuyyadu kai har ma masu haila watan su masu fita abinda ummu abiya ke cewa ba ta ji daga manzala ke manzala ta salama ce walƙuyyadu har masu haila ma fayin shahadna dukkan su su fita fayin shahadna alkhaira su halarci wurin da zai jawo musu alkhairin duniya da lafiya wurin da zai jawo musu alkhairin duniya da lafiya wa da'awatul muslimin da kuma addu'an musulmi su halarci wannan amma wa ya atazilul khuyyidul musalla amma ba su masu haila in sun fita kasu cakuda da masu sallah in an je daidai inda za a yi sallar idin to su sai su ware gefe amma dai sauti na wa'azi in ana yi yana kai musu sauti na addu'a in ana yi yana kai musu don haka sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya ajril khuyyidul musalla faƙultu sai hafsatu take tambayar umariya alha'izu mai haila ba kika ce yanzu mai haila ta je idi kaga mamaki take alha'izu yanzu yanzu mai haila ba kika ce kenan tana mamakin a ce mai haila ta tafi idi to sai ta ba ta da amsa faƙalar umu adiyya ta ce awalaisa ta shahadu arafa wata shahadu kaza wata shahadu kaza a ce ke kike mamakin a ce mai haila ta tafi arafa ta tafi idi to ya shin mai haila ba ta zuwa arafa mai haila ba ta zuwa arafa ai ba bambanci inda mai haila za ta je arafa za ta je idi sai tana tambayar ta akan mamakinta wanda kuma shine nafsin amsar da za a bata yace a a awalaisa tashhadu arafa wa tashhadu kaza wa tashhadu kaza shin ba ba ba mai haila tana zuwa arafa ba kaji dalilin da ba duk wannan maganar doguwa da wannan dogon hadisin wannan ba shine mahallin shahidi mudabakar hadisin da tarjama cewa تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت dukkan ayyukan hajji mai haila tana yi in ba tawafi da daki ba to kaga wannan shine mutabaqa da shi awalaysa awalaysa tashhadu arafa shin mai haila ba ta halatta arafa wa tashhadu kaza shin mai haila ba ta halartar musdalifa wa tashhadu kaza shin mai haila ba ta halartar wajen jifa kaga duka waɗannan ayyuka ne amma duka mai haila na halarta kaga wannan yayi daidai da zancen wancan zance na Jabir bin Abdullah al-Ansari yace fa nasakatil manasik kullaha illa tawaf bil bait Ummul Mu'minin Aisha ta aikata dukkan ayyukan hajji gaba kida in ba da wafi da daki ba shi kadai ne bai ba kuma yayi mudabaka da tarjuma taqdil haidul manasik kullaha illa tawaf bil bait
باب الإهلال من البراءات وغيرها باب الإهلال من البطهاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منن wannan babi yana magana akan yin harama da hajji na mazaunin makka kamar wannan tarjama tana za ta yi magana akan abubuwa guda biyu na farko dai za ta yi magana akan a ina mazaunin makka ke ɗauka harama da hajji mazaunin makka in zai harama da hajji ina ke ɗauka harama sannan hajji shi ma tafaffen makka wanda ibada ta kawo shi makka shi ma idan zai yi harama da hajji ina zai yi ina zai ɗauki harama ina zai ɗauki harama na'am to wannan tarjama abin da suke karantawa kenan bangaren ta na farko kenan sai bangaren ta na biyu yaushe kuma zai dauki harbar hajji shi mazaunin makka kaga nan kuma ana magana ne da wanda ya zo makka ya yi umra ya ƙare ya yi tahajjuli to kuma zai yi hajji kaga sunansa mai tamattu'i ko to mai tamattu'i yaushe zai ɗauki harma da hajji a wani wuri zai ɗauki harma da hajji kuma ta ji wannan magana biyu kenan ita wannan tarjama za ta yi magana akan za ta yi magana akan miƙati zama makani na mutanen makka da waɗanda suka zo makka suna nufin yin hajji sannan kuma da miƙati zamani na mutanen makka da waɗanda suka zo makka yaushe suke ɗauka harma da hajji a nan yana nuni domin malamai suna da saɓani amma saɓani duka bayan a warware juna ba ne ita dai makka ita ce miƙatu a haliha don haka ya ce babu ihilali min albaɗahaɗi babin yin harama da hajji watan lilmaki ga mutumin makka min albaɗahaɗi daga baɗahaɗu aka ce baɗahaɗu kwarin makka ne yan fito makka kaɗan to baɗahaɗu na nan tsakaninsa watan da hillu ne aka ce don haka akwai maganganu da yawa akan ina mutumin makka yake ɗauka har madari aka ce dai zancen farko dukkan makka gaba ɗaya miƙati ce duk inda ya ga dama ya harba zancen farko wasu kuma suka ce a ai daga gidansa ma zai iya harba kana gidanka kai mutumin makka ko kana masaukinka kai matafiyin makka nan masauki sai ka yi wanka ka sa haraminka ka yi harama da hajji sai a tasan mamina wannan ke wasu ka ce i ana haka nan amma a tafi masallaci a ɗauko haramar ya fi lada hajjin ce da uku ke wasu kuma suka ce ba ma cikin makka ba cikin hududul haram ko ina ana iya ɗaukar harama in dai baka fito daga harami ba ai an san harami yana da hudud ba wannan masallaci kadai shine harami ba harami na da hudud iyakoka wannan da muka faɗi iyakokan hanyar jidda mil kaza hanyar kaza mil kaza to wa'annan wa'annan iyakokin na harami matukar baka fita ba ko ina kana ya dauka harama da hajji to shine wannan babi ke karantawa kaga tana tsangare guda to
وصل عراق عن المجاور من الدين الحد قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم الترويه اذا صلى الزرع واستوى على راحلته وقال عبد الملك انا نائم عن جابر رضي الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحللناها كيوم التروية وجعلنا مرأة بذهب لبينا بالحج وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا بالبراعة وقال أبي بن جريج لامرأة رضي الله عنهما رأيت إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تحل أنت حتى يوم التروية فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يحل حتى تنفخ به راحلته
وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج قال وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته وسئل عطاء الإمام البخاري رحمه الله يجي أن تنبي عطاء بن أبي رباه رضي الله تعالى عنه عطاء بن أبي رباه وأن تابعي ببا daga cikin tabi'ai an tambaye shi kaga wannan al-Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allaqan bai faɗi isnadi ba tun daga wanda ya rubuta gare shi har kan Atha ibn Abi Rabah din sai dai kawai ya dazo ya ce wasu ila an tambayi Atha ibn Abi Rabah an al-mujawir yulabbi bil hajj an al-mujawir dangane da mujawiri mazaunin Makka mujawir ai al-muqim bi Makka mazaunin Makka yasa aka kira shi mujawir saboda yana makotaka da ɗakin Allah mai alfarma shi ne ma'an al-mujawir an tambaye shi dangane da mai makotaka da ɗakin Allah mai alfarma mazaunin makka kenan yulabbi bil hajji wanda yake yin harma bil hajji da hajji ko yulabbi bil hajji yake yin talbiya ta harma da hajji قال سي أبا بن أبي رباني وكان ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه تعالى عنهما يلبي يوم التلبية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته يناين تلبية معنا يناين هرما ينامي تلبية دومين ده هرما دين تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تو ينا واما تني دا هرما lokacin da ya harama abin da zai yi ta sai fara talbiya to saboda haka ne ya ce watan lokacin da watan abdullahi bin umar ya zamo yulabbi yana yin talbiya mana na harama yawmat tarwiya ce ranar tarwiya ranar tarwiya shine ranar watan takwas ga wata takwas ga wata shine yawmat tarwiya ce iza sallar zuhura yaushe lokacin da ya sallaci a zahar lokacin da ya sallaci a zahar wastawa ala rahilatihi sannan kuma ya daidaita akan dabbarsa kaga ma'ana wannan wannan asari na Abdullah ibn Umar yana karantar da mu yaushe yake yin harama da haji lokacin da yake makka kaga dai farko yawmat tarwiyah ranar tarwiya ranar takwas ga wata sannan kuma a makkan yake yin haramar bayan iza sallar zuhur in ya sallaci a zuhur lokacin da ya daidaita akan dabbarsa radiyallahu ta'ala lokacin da ya daidaita akan dabbarsa to a lokacin ne yake yin watan watan talbiya din nan shine ma'ana harama kaga yanzu an gano a makka ake yin harman nan mazaunin makka ko wanda ya taho zai yi hajji ya gama umarsa yana jira to zai jira sai yau matarwu ya ci ranar takwas ga wata sannan ya ɗauki harama lokacin da ka san mumina a ran nan kuma yaushe watan kaga a makka kuma ranar tarwiya kuma lokacin da ya tasan mai abin nan zai fita wannan ta'aliki kamar yadda aka sha mai da ta'aliqatu na al-Imam al-Bukhari zuwa ga asalin su ma'ana imari al-Imam al-Bukhari yayi waslin su ne a can baya yanzu ya wadatu gabarin yin wasli ko kuma can nan gaba zai yi wasli saboda haka ya wadatu gabarin yin wasli ko kuma wani littafi mutabari yayi waslin wannan riwaya don haka malamai suka bibiyi wannan ta'aliki na al-Imam al-Bukhari na asarin nan na Allahumma bi rabahin wa tantakan asarin Abdullah bin Umar takan Allahumma bi rabahin wannan kaji aka ce Sa'id ibn Mansur ya rawaice shi takan ata'u in Allahumma bi rabahin bin na'am wa qala Abdul Malik عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قدمنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأحللنا يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج وقال عبد الملك عبد الملك يجي الإمام البخاري ياي واتن إبهامي بفإن نسبة عبد الملك إن ببلي أغانو وأنا عبد الملك إن تكي don haka malamai sun yi maganganu a kan wani abdulmalik ne a ciki al'imamul karmani ko al'imamul kirmani duk wanda kace ɗaya ne ya ce abdulmalik ibn abdulaziz ibn jurejin abdulmalik nan da imam bukhari ya ce abdulmalik ibn waton jurejin ne ibn jurejin shi kuma alhafuz ibn hajar al'asqalani ya ce a'a abdulmalik ibn abin sulaiman ne shi kuma al'allamatu al'aini badurdin al'aini ya ce zai iya yiwa zama duk su biyu ɗin amma kuma wannan magana cewa zai iya yiwa duk su biyu ɗin ne da mai cewa abdulmalik ibn abdulaziz ibn jurejin ne da mai cewa abdulmalik ibn abin suleiman ne shi ne ibn hajar to wanda dai riwaya ta gazgata magana shi kai tsaye shi ne ibn hajar domin imamu muslim ya kawo wannan riwaya a cikin sahihinsa ta kan abdulmalik ibn abi sulaiman kaga kenan magana ibn hajar al-asqalani cewa abdulmalik ibn abi sulaiman ne ita ce mai dimu ita ce mai dada abinda qala abdulmalik abdulmalik yace shi ma kaga wannan ta'liqi ne amma al-imamu al-imamu muslim rahimahullah ya yi wasu wannan riwaya ta kan abdulmalik ibn abi sulaiman kaji an gano wajahin wannan taliki na al-imam bukhari taliki al-imam bukhari ne an aba'in an jabir ya karbo daga aba'un abi rabahin an jabir daga jabir dan abdullah al-ansari radiyallahu ta'ala anhu qadimna ma'a an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam abinda jabir bin abdullah ya ce mun gabato tare da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama fa ahalalla da muka taho muka yi umra sai muka warwaro fa ahalalla da hali kenan mun warwaro daga aikin umra to muna nan zaune muna nan zaune hatta yawmat tarwiyati har ranar tarwiya ranar takwas ga watan zulhijja rajja za a fita zuwa mina shine mu tarwiya har ranar tarwiya ta takwas ga wata waja'alna makkata bi zahrin labbaina bil hajj sai muka fito muka mai da makka bayan mu kaga mun fito kin an fito aka ce amma ba a fita hududul haram ba to labbaina sai muka fara wata talbiya labbaik allahumma labbaik mun yi harma da hajji kenan labbaik allahumma hajjan sannan labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ma'ana muna masu harama da hajji ko da muka fito mun mai da makka a bayan mu kenan kaga amma aka ce ba a fita daga hududul haram ba ba a fita daga hududul haram ba kaga ko kai cikin garin makka ko ina ko kai masaukinka fawasi'un halal ne ko ka je harami masallaci ka dauko fa huwa al-afdal shi yafi ko kuma ka yi ko'ina a cikin hududun haram a wasu alalli abinda ne ba a so ka yadda ka fita daga iyakokin harami kuma za ka mina kana mai hajji sai bayan ka fita sannan ka yi harmacin to in ka yi haka dole sai gabar jini da hukunci ka hukuncin wanda ya wuce miƙaci bai ɗau harama ba وقال أبو الزبير أن جابر أهلنا من المضحاء وقال واتن أبو الزبير يتي أن جابر يا جدك جابر عبد الله الأنصاري شيكم أهللنا من البطهاء سيمك هرما من البطهاء إذا قبتهاء مك هرما إذا قبتهاء shi ma wannan ta'aliki watan na asari na Jabir bin Abdullah al-Ansari watan Imam Ahmad ya wasu sa a musnadinsa Imam Muslim ya wasu sa a sahihinsa takan watan Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj radiyallahu anhu an Jabir وقال أبيد بن جريج لابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تحل أنت حتى يوم التروية فقال لم أرى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يهل حتى تنبئس به راحلته قال أبيد بن جريج أبيد بن جريج يجي kaga nan ma al-Imam al-Bukhari ya ya kawo wannan riwaya mu'allaqa to menene wajhinta aka ce al-Imam al-Bukhari din can a babu ghusl ar-rijlayn bin alayni mutawwalan ya kawo shi ya kawo shi a can ma'ana ya kawo isnadin shi ya waslir wannan riwaya ma'ana ya kawo ta da isnadin ta tiriyan tiriyan عقبيد بن جريج يتشي لابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رأيتك ناغنك ميسا ناغنك إذا كنت بمكة إن كاغموا أمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال دزارا mutane sun ga jinjirin watan zulhijja za su yi harama tun daga ran nan da sun ga jinjirin watan zulhijja za su kai harama amma walam tuhilla anta hatta yawmat tarwiya kai sai mu ga baka dauka baka yin harma da hajjin sai ranar takwas ga wata fa qala sai abdullahi ibn umar ya ba su amsa yake cewa lam ara nabiyyi sallallahu ta'ala sallam yuhillu hatta tambayi bihi rahilatu yace abin da yasa naga annabi sallallahu alaihi wasallam ara nabiyyi ban ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana harma da hajji ba hatta tambayi sabihi rahilatu har sai dabbarsa ta zabura ya hau ya daidaita ta zabura in an lura ai an tuna wannan wannan magana ta gabata ta gabata ko hatta stawat bihi rahilatuhu ko hatta stawa ala rahilatihi ko kuma hatta tambayi sabihi rahilatuhu duk waɗannan alfazu sun gabata kuma sabanin lafuzin in an tuna Abdullahi bin Abbas ya yi mana jirgi tsakanin su. Na'am. Za ka yi ce, watan kai mun gaba ka yi, za ka yi ce, ai ban ga Annabi sallallahu na yi haka bane hatta tambayi ta bihi rahilatu. Har sai zai zabura ya tafi. Saboda ni nan mudabaka cewa in ya zabura ya tafi to babu wani aiki kuma da zai tare shi an shiga aikin kira. Don haka shi ma ba zai yi harama ba ya jira takwas ga wata ta yi. sai dai ran takwas ga watan yana zabura yana zabura lokacin ne zai yi harama sai a tasan mamina sai a tasan mamina babu
babun aina yusallin zuwa yau da tarwiya babun aina yusallin zuhura yau da tarwiya haɗa babun takbiru haɗa babun idan al-imam bukhari rahimahullah ya ce watan babun bitanwini taqdiruhu hadha babun wannan babi kenan ba aina yusalli az-zuhra yawm at-tarwiya ko dai ya zama bayani ne ko tambaya ce ina mahajjaci yake sallar az-zuhr ta ranar takwas ga wata shin a makka zai yi ta sai ya kare sannan ya wuce mina daren nan yake zuwa mina ko ku a'a zai tafi da gaugawa ne a zahar ɗin ta cin masa a can mina sai al'imamul bukhari bai faɗi fuska ba kamar yadda ya saba duk mas'ala khilafiyya to al'imamul bukhari in yi zojin tarjamar ta sai ya bata mutlaqat tarjama wadda za ta iya ɗaukar dukkan sabani domin wasu suna ganin babu komi a zuhur da la'asar ana so a yi su can amina haka aka fi so amma wanda kuma yin su a makka daga baya tafi shi ko bai laifi ba kaga duka wanda kai fa wasi'un amma wa yafi wanda yayi daidai da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya fi fifiko to حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا اسحاق الازرق حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رقي قال سالت عن سرد مالك رضي الله عنه قلت اخبرني بشيء اساله عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى اين صلى الظهر والعصر يوم الترويه قال بنا قلت فاين صلى العصر يوم الكفر قال بالعرضه ثم قال افعل كما يفعل امراؤك
ana kafin mu shiga wannan waton yawmut tarwiya ana ta ce yawmut tarwiya yawmut tarwiya ita da yawmut tarwiya ita ce takwas ga watan zulhijja ranar da mahajjata ke tasan mamina malamai sun yi maganganu akan menene dalilin ambaton ta yawmut tarwiya ce aka ce yawmut tarwiya ce an ambace ta domin rannan mahajjata ke guzirin ruwa zuwa arafa domin can ba ruwa don haka ran nan za a yi guzurin ruwa a kai arfa a aje saboda yin amfani da shi ranar arfa tare ga wata ko kuma ranar da ake guzurin ruwa zuwa mena don amfanin da shi can amina shi ne mutar wuya ranar guzurin ruwa zuwa arfa ranar guzurin ruwa zuwa mena wasu ma malamai sun kawo dalilai na ambaton yin mutar wuyaci wasu suka ce yawon tarwiyyaci minar riwayati daga riwaya domin rannan ne imami ke ba da cikakken bayanin aikin hajji imami yarwi yana yarwin nasa ko yarwinin nasi almanasika zai ce musu to ga aikin hajji da zai kasance yau takwas ga wata za a fita zuwa mina in an je can mina za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza gobe tara ga wata arfa za a yi kaza za a yi kaza turan nan ne zai ba da duka cikakken bayanin aikin hajji imami to don haka suka ce minar riwayati ne yau tarwiyati suka ce minar riwayati ne wasu suka ce minar daga ruɓuyati ne daga ru'yati yawm tarwiyati daga ru'yati a ran nan ne watan annabi adamu ya ga hawa a ran nan ne yawm tarwiyati ran nan ne ya ganta aka ce watan daga ru'yati wasu kuma sun yi maganganu da da yawa akan abin da ya shafi istiqaqi na wannan amma dai duka wasu suka ce kwata-kwata istiƙaƙi na soke duk wadancan ɗauriyola cewa minar riwayati ne bai karbuwa don ba a ji a lura ba tarwiyatu an yi istiƙaƙi shi daga riwayatu ko tarwiyatu an yi istiƙaƙi shi daga ruwayatu haka istiƙaƙi ya soke wannan magana abin da ya fi ƙarfi daga tanadin ruwa ne kawai tanadin ruwa ne daga makka zuwa arfa ko daga makka zuwa mina a yanzu duka an wuce wannan an wuce wannan yanzu an yi tanadin ruwan da komi da komi da tankuna da ruwa da komi an tanada ruwan da za ka sha da ruwan da za ka amfani da shi a toilet-toilet duk an tanade shi ba mai zuwa da ko digon ruwa sai wanda ya dora wa kansa amma can mina akwai ruwa arfa akwai ruwa duk ko ina akwai حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن ربيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قلت أخبرني بشيء أقلته عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التربية قال بمنن قلت فأين صلى الأسرى يوم النفر قال بالأبطه ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك عبد الله بن محمد إن جاء الإمام البخاري شين عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر الجوفي وأن كبسني واتن المسند يا زن تدني إن جاء الإمام البخاري قال حدثنا إسحاق الأزرق يجي إسحاق الأزرق يا زن تدمو قال abin da yake haddasa Sufyan yace Sufyan ibn Uyayna ya zantar da mu shi kuma Sufyan al-Thawri afwa Sufyan al-Thawri ya zantar da mu an Abdul Aziz ibn Rufai shi kuma ya ji daga Abdulaziz bin Rufai'in qala yace sa'altu Anas ibn Malik Abdulaziz yace na tambayi Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qultu nace kaga qultu nace akhbirni bi shay'in qaltahu kaji nafsu su'al bike kaga cin yace na tambayi Anas ibn Malik amma ba a ji menene aka tambaya Anas ibn Malik din ba sai ya faɗi lafazin su'ali sai ce cewa nayi aina watan sallar zuhra yace akhbirni bi shay'in aqaltahu an nabi sallallahu alaihi wasallam ba ni labarin abin da ka haddato ka kiyaye shi wanda ka kwankwance shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam aina sallar zuhra wal asr yawm at-tarwiyah ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci azhur inda ya sallaci al-asr yawm at-tarwiyah ranar 8 ga wata ma'ana a makka ya sallace su sannan daga baya wuce mina ko kuwa ya wuce da wuri har yadda ya sallace su a can mina ka ji abin da abdul aziz ibn rufai'in yake tambayi al-sunna malik radiyallahu anhu to shine sai alasu yace bi mina ya sallace su ne a mina annabi sallallahu ta'ala sallam ya sallaci azhar da al-asr ne a mina kamar yadda wasu riwayoyi ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja duhan ya fita da hantsi da hantsi manzo Allah ya fita mu tarwiye ce kamar yadda hadisin nan shahararre da ake to hadisu Jabir hadisu Jabir kamar bakan damiya ne na hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadis hadisin Jabir ya ma sanu da hadisu Jabir hadisu Jabir ne Imam Muslim ya rawace shi wani hadisin Jabir tun da ya kafa kyamararsa shi Jabir ibn Abdullah al-Ansari manzo Allah na fitowa Madina har aka isa makka har arfa har aka ƙara aikin haji yana nan yana bidiyotin hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya gina don haka ake ce ma hadithin hadithu jabi kamar bakan damiya ne na sifar hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka gido walin makamin mutarwiya tawajjahu ila mina fa ahallu bil hajji فركب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والإشاء والفجر فمكث قليلا حتى طلعت الشمس فأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فنزل بها فصار صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولم ولا تشك قريش إلا أنه واقف بالمشعر الحرام fajaza rasulullahi sallallahu alaihi zuwa karshe ne wannan zakuwa ne daidai irin abin da ya mudabaka da wannan cewa ina manzo Allah sallallahu alaihi yayi sallah azhar da asr wancan hadisi shi ma na Jabir sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam fa salla biha az-zuhra wal asra wal maghriba wal isha'a wal fajr annabi sallallahu alaihi wasallam da azhur da al-asr da maghriba da isha'i da asubahi ma duk amina yayi su ma'ana asubahin rana arba an gane fa shine sai anasun maliki ba da amsa ce bi minan amina qultu fa aina sallal asr yawm an-nafr yace to ina manzo Allah sallallahu ya sallaci la'asar yawm an-nafr ranar tasuwa daga mina ranar tasuwa an-nafru ranar baro mina a dawo makka shine an-nafr akwai an-nafr awwal akwai annabru thani ga wanda ya ta'ajjuli annabru awwal annabru thani ga wanda kuma wato bai yi ta'ajjuli ba ya jinkirta ya ta'akhkhuri ke to ina ya sallaci la'asar ranar tasowa kaga dai yanzu mutabaka babun ainihin sallis zuhur yawm tarwiyat kenan wannan babi ya karantar da mu ina manzo Allah yayi sallah ta azhar yawm tarwiyat don haka haka ake so ka yi ka tafi da hantsi yadda maza Allah sallallahu ya yi don ka sallaci azahar a can amma ba ba laifi ba ne ga wanda ya sallaci azahar a makka ba laifi ba ne ya mulmina ya sha masu cikin dare take tafiya sai cikin dare dare ya raba take tafiya zuwa mina in aure ne kawai za a yi shi sai a abin nan sai a sai gari ya waye sai ranar arfa ya ce ya sallace la'asar ne yau mai nafri bil abdahi a abdahu shi ne muhassab a nan muhassab a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci al'asar sun maƙala sannan anasu ya ce amma if alka aikata kama ya fa'al umara'uka kamar yadda umara'uka sarakunan kuke yi yanzu sarakunan kuke yi yadda suke yi yanzu ku yi hakan ku yi hakan amma dai kaji yadda manzo Allah sallallahu yayi amma ku yi yadda sarakunan kuke yi ma'ana domin akwai canje-canje wanda an samu daga sarakunan shi ko addinin musulunci bai son rabuwa don haka ko da ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tunda ba laifi bane in an yi ba haka ba malamai sun tabbatar da don ba a tahi da hantsi ba ba a yi laifi ba don haka yadda sarakuna suka ce a yi don a tafi bai daya babu komai babu komai daidai ne kaga wannan yana karantar da yin sallah a zuhur watan amina da la'asar da magriba da isha'i duk amina wannan babu ko wannan haka aka fi so amma ko cikin dare mutum ta bimina babu ko bimina don bimina Aisha da Abdullahi ibn Zubair su cikin dare ma suke tafiya Abdullahi ibn Zubair cikin dare yake tafiya amma bimina Aisha cikin dare take tafiya to saboda haka babu laifi in an yi shi wannan kwanan ma amina ba dole ba an san kwana amina akwai inda yake dole ko kamar ina bayan an dawo arfa ke wannan almabitu in an dawo arfa an kwana a musdalifa to kwanukan da za a yi na jifa to kwana mai na dole in mutum ba kwana mai na sai ya ba da jini sai ya ba da jini to amma ban da wannan kwanan na kafin a tsaya arfa wancan wanda yake sai an ba da jini wanda wajibi wanda yake na kwanukan jifa ai kaga shi wannan kwanan kwana ne kawai za a yi don gobe a jira a tafi arafa gobe a jira a tafi arafa to shi ne to
حدثنا علي سمع ابا بكر بن عيان حدثنا عبد العزيز لكن انسا حا وحدثني اسماعيل بن عباد حدثنا ابو بكر عن عبد العزيز قال خرجت الى مينة يوم الترويه فلقيت انسا رضي الله عنه صائما على حمار وقلت اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الزرع فقال انظر حيث يصلي امراؤك فصل
حدثنا علي سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت أنسا حا وحدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا رضي الله تعالى عنه ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هذا اليوم الظهر فقال انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي وأن الحديث آه واتن الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا علي يجي علي علي بن عبد الله المديني رضي الله عنه يا بن تدمو شيكم يجي سمع أبا بكر بن عياش ياجي أبو بكر بن عياش قال يجي حدثنا عبد العزيز عبد العزيز بن رفيع وانشن دي دي قبات عبد العزيز بن رفيع يجي يا بن تدمو قال يجي لقيت أنسا na haɗu da Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu sai ce to rike wannan isnadin in ƙara ma wani ha hawala sanad ma'ana zai kuma kawo maka shi ta wata hanya al-Imam al-Bukhari rahimahullahu yana da shi ta hanya biyu na farko dai yana da shi ta hanya biyu na farko Ali Abu Bakr ibn Ayyash Abdul Aziz ibn Rufai' anas bin malik kaji dai ke sannan na biyu yace wa haddathani isma'ilu yace isma'ilu ibn abalin ya zantar da muqalin haddathana abu bakr yace abu bakar ya zantar da mushi abu bakar ibn ayyash kaga can an fade shi da nisbar sa abu bakar ibn ayyash yace sami'a aba bakar ibn ayyash nan kuma sai yace haddathana abu bakrin kawai shine ibn ayyash ne shi kuma al-abdulaziz ya ji daga abdulaziz kare ce kharajtu ila mina na fita zuwa mina yawman yawman tarwiyya ranar tarwiyya in an lura wannan riwaya guda biyu iri ɗaya ne sai dai ɗan bambancin da suke da shi bambanci ta wajen watan isnadi kaga imam bukhari ya karbi hadisin nan ta hanyoyi biyu ya karba ta hanyar ali ibn abdullahi madini ta ɗaya ta biyu ya karba ta kan isma'il ibn abbad na biyu kenan to sannan kuma in ka diba can tsakanin watan abubakar ibn ayyash da abdul aziz ibn rufai'in a lafazin a riwayar farko ta hadisi haddasa na ko قال حدثنا عبد العزيز amma a riwaya ta biyu an abdul aziz to shi ko hadisi ya fi karfi bisa da an'ana don haka imamu bukhari sai gabatar da hanyar da tafi karfi shine qala haddathana abdul aziz ta fi karfi kan an abdul aziz to shi da dalilin da yasa ya kawo su gaba ke da amma in ka lura za su haɗe kan abubakar da ayyashi abdullahi abdullahi madini takan abubakar da ayyashi isma'il ibn aban takan abubakar ibn ayyashi to shine yake cewa kharajitu na fita ila minan zuwa mina yawma tarwi tirana takwas ga wata falaqitu anas sai na hadu da anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu zahiban ala himar yana mai tafiya ala himar amsa jaki akan wani jaki fa qultu aina sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadha al-yawm adh-dhuhra ina annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam ya sallaci azhur hadhal yawma ko watan a irin wannan yinin ba wannan yinin ba wannan yinin ba a irin wannan yinin dai na ranar ranar tarwiya ce ina manzo Allah ya sallaci azhar eh hadhal yawm irin wannan yinin ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci azhar فقال رسول مالك يجي انظر حيث يسليك مرأك فسلي kai dai bibi inda sarakunan kake sallah watan kai sallah kai sallah kace fanzur lo inda duk suke aka ce wannan ishara ce zuwa ga bin shugabanni imamu rasul malik radiyallahu anhu watan yana nuni zuwa ga biyayya ga shugabanni kada wasu su yi nan wasu su yi nan kaga an samu rarrabuwa to amma a tafi gaba ɗaya yadda suka ce ne domin yin sallar azhar din da lasar amina ba dole ba ba dole ba mas'ala ma na sa a jawo ba yanzu mas'ala ta sa sai a tafi tun da asuba manzo Allah ba da asuba ya tafi ba da hansi ya tafi amma saboda cinkoso kaga wata maslaha ce aka diba mata suna da rauni don haka ake gabatar da su tun cikin dare wajen sha biyu karfe ɗaya sai ga an fara jigilarsu daga makka zuwa mina maza Allah sallallahu kuma ba ba ba ba cikin dare ya tafi ba da hantsi ya tafi ya mutarbe ta to kaga duk maslaha na sa a canza ga abin da ba dole ba ne wannan abin da yake karantawa kenan alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله